ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أملنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه أتأته الله لكين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني المسلمين المصلون فإن أمر الأولاد أمر مهم جدا ائتنا به الشريعة الإسلامية قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون العم والأب والمعلم والمجتمع مسؤولون أمام الله عن تربية هذا الجيل فإن أحسنوا التربية سعد وسائل في الدنيا والآخرة وإن أهملوا تربيته شقيا وكان الوزر في عنقهم ألا كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رعيته حديث بن عمر متفق عليه فبشرى لك أيها المؤلف قول الله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم أو خير لك من عمر النعم فبشرى لكما أيها الأبوان إزامة بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومن جملة هذا الحديث الولد الصالح يدعو له فليكن إصلاحك لنفسك أيها المربي قبل كل شيء فالحسن عند الأولاد ما فعلت والقبيه ما تركت وإن وإن حسن فإن حسن سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل التربية لهم كلهم القدوة حسنة عباد الله ومن واجبات المربي والمعلم ما يلي تعليم الطفل النطق النطق السليم الكلمة السديدة غرس المحبة محبة الله والإيمان به في قلوبهم تعليم الأولاد أن يسألوا الله ويستعين به وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعينت فاستعين بالله حديث ابن عباس رضي الله عنه ومن واجبهم أيضا التحذير من المحرمات تحذير الأولاد من الكفر والفسوق والإسيان والسب واللعن والكلام البذيء وإفهامهم باللطف أن الكفر حرام يسبب الكسران ودخول النار ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين منع الأولاد من قراءة المجلات الخليئة والصور المكشوفة والقصص البوليسية والجنسية ومنعهم مثل هذه الأفلام في السينمات والتلفزيون لدرجها على أخلاقهم ومستقبلهم تحذير الأولاد من التدخين وإفهامهم بأن الأطباء أجمعوا على أنه يدر الجسم ويورث السرطان ويخرج الإنسان كريهة كريهة مضرة له ولمن حوله والملائكة ومن ومن واجبات المربي والمعلم تعويد الأولاد الصدق والأمانة قولا وعملا بألا تكذب عليهم ولو ما ذهين وإذا وعدناهم فلوفي بوعدنا ألا نطعم أولادنا المال الحرام كالرشوة والربا والسرقة والجيش وهو سبب لشقائهم وتمردهم وإسيانهم عدم الدعاء على الأولاد بالهلاك والغض لأن الدعاء يستجاب بالخير والشر وربما يزيدهم ضلالا والأفضل للوالد أن يقول أصلحك الله ومن, ومن واجبات المربي والمعلم أيضا الستر والحجاب ترجيب البنت في الستر منذ الصغر لتلتزمه في الكبر فلا تلبسها القصير من الثياب والبنتان لأنه تشبع بالرجال والكفار وسبب لفتنة الشباب وكرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kada yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawon Allah ne jakada ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira haka nan wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya ƴan uwana cikin musulunci ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah domin wannan wasici Allah ta'ala ya fara yi da kansa cewa haƙiƙa na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala haka nan ma'aiki yake maimaitawa cewa ittaqillaha haythu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka a gida ko a waje cikin talauci ko cikin wadata inda aka sanka ko inda ba a sanka ba cikin farin ciki ko damuwa ya zama to tsoron Allah ne yake malin zami Allah ya ba mu ikon dabbakuwa da wannan hadisi bayin Allah masu albarka ƴan uwana masallata fuskoki masu karamci da alfarma mu sani cewa al'amarin ƴaƴa da Allah ya ba mu al'amari ne mai muhimmanci kwarai da gaske daga cikin muhimmanci na wannan yara da Allah ya bubbugo da su ƙarƙashinmu hatta annabawa Allah ya sa tsitsinsu ya gaji tsitsinsu musamman annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman wawarin Sulaimanu Dawud haka Allah ya nasanta a Ƙur'ani annabi Dawud ɗansa annabi Sulaiman ya gaji shi wajen annabta da manzanci haka nan annabi Yaqub alaihi salam yi wasici ga ‘ya'yansa ya ce, ‘Ya baniya, inna Allah hastafa lakum dina falata mutuna illa wa antum muslimun. Ya sanya ‘ya'yansa yake musu wasici, cewa haƙiƙa Allah ya zaɓar mana da addini, kada ku sake ku mutu face kuna musulmai. Ƙur'ani yake nasanta mana wannan, annabawa suna sanya ‘ya'yansu gaba, su ne musu wasici, ga Lukmanul Hikima. ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ya dan dana tsaye da sallah ba da zakka i umari da kyakkyawa hani ga mumuna wannan iya cikin kyawun al'amura abun Allah ya bunay in taku in taku misqal habati min khardal fatakun fi sakara aw fi samawati aw fil ard yati ya'ti biha Allah in ka je ka aikata zunubi ko shirka a cikin ƙasa ko a cikin duwatsu ko a cikin sammai to Allah zai zo ma da ita a gabansa gobe mahisabi ana so ka kulla alaƙar ƴaƴanka da Allah kai tsaye kar ka tsoratar da su zatin jikinka kar ka tsoratar da su gangar jikinka ka haɗa su da Allah idan ka cusa musu tsoron Allah sai Allah ya sanya musu sama kurjininka a jujinsu sai Allah ya sanya musu girmama ka a zuciyarsu su gane haƙƙinka daga haƙƙin Allah da na manzon su haƙƙinka a matsayinka na mahaifinsu ka fara koya musu Allah da imani da tauhidi ka tsai da su kan hanya ta ƙwarai wannan kuma ya faru kan annabi yaqub kaulan wa amala lokacin da yake faɗa ma wayayensa ta fasde su nemo annabi su alaihi salam ya ya bani ya zahabu fatasusu min yusuf wa aqihi wala tayasu min rauhillah innahu la ya'tu min rauhillah ila al-qawmil kafirun yake hada alaka su da Allah kar ku sake ku bar Allah da yace ma la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa amma sai cewa ma uguni ankum min Allah min shay haka ba abin da zai amfana muku daga Allah subhanahu wataala ka hada alakar yaranka da Allah ka nuna musu Allah ka nuna musu girmansa yadda waɗannan magabata suka yi sai ka huta shi su zamto alkhairi ga al'umma mahimmancin yaya daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama mahimmancin zuriya ta kai ta kawo ma'aikin Allah yana cewa ka dinga roƙon Allah ya baka zuriya ɗayi ba tun kafin zuriyar ta zo domin tana iban kaso mai yawa cikin rayuwarka idan Allah ya baka ɗa na ƙwarai to haƙiƙa rabin wahalar rayuwarka ta tafi rabin damuwanka da bakin cikin ka ya tafi in kuma ka tsinci kanka cikin jarrabawa da yaro fitinanne bujirarre mujrimi hakika wahalarka kanta da ta karu kuma kuma an kai wasa da bakin ciki zaka mutu domin da wani yanki ne daga jikin mahaifinsa Allah ya bamu yaya na kwarai wanda kuma ya bamu Allah ya tarbiyatar mana da su ya'yan uwana masu albarka Qur'ani yana cewa bayan kula da shari'a da taiwa lamarin yaya da wanda suke karkashin ka wajen tarbiyya Allah yake cewa ya ku masu imani ku an fusa kuma ahlikum nara ku tsare kanku da iyalanku wuta wanda makamashin wutar shine annas wal hijara mutane da kuma duwatsu ibnu kushairi a cikin tafsirin sai yake cewa umar dan khattab da yazo fassara wannan aya yake cewa amaruhum bima amarakumullah wa nahakum bima nahakumullah an ma'anarta shine ku umarci ya'yan ku cikin abinda Allah ya baku umarni ku hane su cikin da abinda ubangiji hane ku da uwa da uba da malami da society dukkan waɗannan ababen tambaya ne gaban Allah game da tarbiyyar waɗannan yara da Allah ya bamu uba ka sani uwa ki sani mutanen unguwa ku sani akwai haƙƙi da Allah ya ɗora a wuyayenmu na kula da tarbiyyar waɗannan yara da Allah ya bamu idan mun yi sakaci mun nuna ko in kula to akwai tambaya da Allah zai titsiye mu a gaban sai mana gobe alkiyama idan mun kyautata tarbiyyarsu yaran za su rabauta a duniya da lahira mu ma za mu rabauta a duniya da lahira idan muka yi sakaci da kula da tarbiyyarsu za su zama fitinannu bujirarru sannan kuma haƙƙi da nauyi da zunubi iya kanmu a gaban Allah gobe alkiyama domin manzon Allah yana cewa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku mai kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi mai kiwon da Allah ya bashi hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim suka fito da shi albishir gare ka ya kai malami mai kokarin tarbiyyantar da yara da sauran al'umma ba wanda zai biya ka sai Allah ba abin da za a ma a duniya a ce an biya ka sai Allah ne zai biya ka sai da amama mu mukafa'a amma mukafa'a ko tukwici manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam iri yake faɗa wa Aliyu dan Abi Talib yadda ya rantsuwa yace mutum daya ya gane kuskure ta hanyar kai gyara kuskurensa ya fi a cika ma duniya da dukkan wata kadara mafi tsada a lokacin ba fa ka musulantar da mutum ba fa a aka gyara shi iya abu kaza na kuskure dalilin ke sa ya daina bai iya tsarki ba dalilin ke yake yi bai iya alwala ba baya zuwa jami baya zuwa karatu baya martaba mahaifansa dalilin ke gyara to ma'aikin Allah ta duk duniya abin da za a kwatanta kaladanka da shi a ce duk duniya duk abin da duniya ta mallaka na kare a yau kuma har duniya tarihin duniya ba mutum ɗaya da ya mallaki duniya gaba ɗaya babu shi saboda ka wannan ba abin da za a biya malamai illa Allah ta'ala ya biya su kawai haka nan kuma haifa ma'aikin Allah yana cewa albishir gare ku idan ka tarbiyyantar da yaro har Allah ya karɓi rayuwarka yayi ma addu'a to tabbas addu'a karɓaɓɓiya ce da baki nassin hadisi manzon Allah ya faɗa idan ɗan adam ya mutu in qata min amalihi illa min thalas sadakatun jariya ilmun yuntafa'u bihi sai ce awwaladun salihun yad'u la danka na kwarai ka tarbiyantar da shi ka nuna masa hanyar tauhidi hanyar takawa hanyar sunna ya zauna ya ce Allah ka gafartawa baba to mun zalace Allah ya karba Allah ka ji kan baba sai Allah ya ce na karba amma sai ka tarbiyantar da shi ba sai ka mai wahalar tarbiyya tukun zaka samu wannan raba hadisi ya inganta cewa wa'ansu mutane idan sun ga matsayin da Allah zai ba su aljanna matsayin kololi sai suna cewa ya ubangiji wannan ai ba ai ba mai san mu samu wannan matsayin ba sai Allah ya ce a faɗa musu ƴaƴansu na ƙwarai da suka bari a duniya addu'o'insu ne suka kai su wannan matsayi ashe lalle ilalla al'amarin yaran nan ba al'amarin sakaci bane daga cikin irin abin da yake bayyana daga baki ma'aikin Allah yake cewa duk mutumin da ya tarbiyantar da yara guda biyu ƴan mata kai ka haife su ko kuma a kai ne kai tarbiyantar da su ba ƴaƴanka ba ka kai su har ɗakin mijinsu to manzon Allah ya ce tukwicinka gun Allah aljanna tukwicinka aljanna in dai ka tarbiyantar da ya mace kula da tarbiyanta iliminta kula da ɗawainiyarta har ka kai ta gidan miji wata mata ta so kai ta gidan miji da irin wannan tsarin na tarbiya akan sunna ma'aikin Allah ya ce albishirinka Allah zai baka aljanna gobe alkiyama ashe lalle ilalla sakaci da waɗannan yara cin amanar kanmu ne kuma cin amanar al'umma ne kuma cin amanar amanar da Allah ya bamu ne mu sani ya uwa masu albarka a ka zamto a matsayinka na uba ko malami ka fara gyara kanka tuko ka fara kokarin hana kanka abinda Allah ya haramta ka fara kokarin zaikewa cikin abinda Allah ya bada umarni a gaban yara kafin komai domin shi yaro karami fal hasanu indal aulad ma fa'alt duk abinda ka aikata a matsayinka na malami ko uba to abun yaron ka ba mai kyau ne ba malaman tarbiyya sun ce alwaladu bi ra'atu li baitihi shi yaro madubin gidansu ne kawai ya sa malaman psychology in sun kalli yaro za su iya fasar gidansu kawai gidansu ga abin ya gayan da uwa da uban suke zama daga kallonsa kawai domin yaro hoton gidansu ne yake fitowa waje idan ka yi abu mai kyau to yaron ka zai taso da abu mai kyau idan ka yi mummuna yaron ka zai taso da mummuna shi bayi da karfin tamyizi bainal haqqi wal batil bainal radi' wa sahibai da wannan karfin baya iya gane me mai kyau me mara kyau baya iya ganewa shi mai kyau abin da ka aikata kawai mummuna kuma abin da baka yi ba duk mai da mai yaya ya san wannan shine amana tsakanin su da shi duk abin da kai gaban yaro a gunsa mai kyau ne ko a sharka gunduma ko mahaifiyarsa ka zaga kamara a gunsa mai kyau ne ko an yi sallama an ce a ce ana sallama da wani ka ce a ce ba na nan to a gunsa mai kyau ne ba ko kayi kaza kayi kaza a gunsa mai kyau ne kuma duk abin da baka yi ba abunsa mai kyau ne shine mara kyau yanzu kake zuwa sallar asuba kuna kokowar shiga ban daki da yara da safe to haka za su dauka shi ma mai kyau ne wannan tunda sun ga uban su yana yi duk abin da kai abun yaro mai kyau ne abun kuma da baka yi ba shine ba mai kyau ba wannan shine zamantakewar mu da yara ku san wannan mu ƙara jaddada wannan mu sani ya ƴan uwana masu albarka in ka kyautata tsarinka gaban yara iyaye da malamai ku yi ƙoƙarin gyara ɗabi'arku da zamantakewarku da wannan amana da Allah ya ɗora mana ita ce afdalu tarbiyya lahum ya fi ka koya musu ka ce ku yi kaza ku a su ga kana yi su ga kana yi su ga kana zuwa sallah kana faɗar abu mai kyau kana gudun mummuna baka jin kiɗa baka kallon haram to wannan ya fi ka koya musu da baki su ganka kana yi a aikace shine afdalul tarbiyya ya ƴan uwa na masu albarka daga cikin wajibai da Allah ya dora mana a matsayinmu na mahaifa da ko malamai masu tarbiyya na daya talimu tiflin nutuka hatta furuci ma kai ake so ka koya wa danka ka koya mai furuci mai kyau kalma mai kyau ana so ka dinga fadar kalma mai kyau har danka ya ji ya fito da ita waje duk abin da ya ji kana yi to shi zai fito waje yana yi ka koya mai kalma ya zama to a bakinka zai fara jin kalmomi masu kyau abu na biyu ka dasa masa son Allah da imani da Allah a zuciyarsa ka dasa masa son Allah da kuma imani da Allah a cikin zuciyarsa abu na uku ka koya masa in zai yi roƙo Allah zai roƙa in zai nemi taimako Allah zai nemi taimakonsa kamar yadda manzon Allah ke faɗa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi ya gula musammillah ku duba yadda manzon Allah ke aikata tarbiya aikace ya zauna da ɗan Abbas radiyallahu an ya ce idan za ka ci abinci ka ce bismillah wakul biyaminik ka ci abinci da hannun dama kuma wakul an maye lika ka ci gabanka haka mazan Allah ya koya masa in ka kammala ka ce alhamdulillah Allah zai atsa amani haza min gairi haulin mini wala kuwa kai domin darajar musulunci da garabasar musulunci ma'aikin Allah ce duk wanda yayi wannan azura bayan gama cin abinci dukkan zulumansa Allah ya gafarta masa alhamdulillah ne da afa amani haza min gair haylun minni wala quwwa shikenan duk zurmanka Allah ya biya ka koyawa danka na koyawa dana ka dinga kokarin hada su suna cin abinci a gudu iya ƙara haɗin kai iya ƙara girmama juna ka koya musu cin abinci a tare kar ka ɗau take away irin al'adar al'adar yahudawa sabewa sai kowa ya je iba ya ci da kansa wannan iya baza kan haɗin kan yara musulunci ce a haɗu a na'amuli sai da kafin salasa na'amun salasa kafin arba'a haka mazan Allah ya ce abincin mutum biyu da aka yi don mutum biyu idan mutum uku sun haɗu zai ishe su domin albarkar haɗuwar abincin mutum uku idan mutum hudu sun haɗu zai ishe su karka koya yaranka cin abinci a wargaje a barbaje ka tunga haɗuwa a faranti ɗaya a kwano ɗaya kowa ya sa hannunsa akwai albarka akwai haɗin kai akwai haƙura da babu kowa mu koya wa yaran wannan abu na gaba ta'alimul aulad ko kuma wa min wajibati ma'aidan daga cikin wajibi kan uba da malami da unguwa tahadhir al aulad bil kuf ku gargadi yaran ku daga kafirci kar su yi magana kafirci kar su aikata kafirci kar su awi kar su sha'awi kafirai da dai da sukan daya duk wani abu da yazo daga kafiri su dauke masa gano gani da zuciya ba su bashi wata rana imamu ahmad dan hanbal Allah ya kare da shi suna zaune da almajiransa da wani kafiri zo wuciya ko sai rintsi idan sa haka ya rufe idan sa da kafirin ya wuce sai ya bude idan sa sai daliban abdullahi suke cewa a abdullahi imamu ahmad bin hanbal suke tambayar su cewa shin kallon kafiri ma ba kyau sai yake cewa to mutumin da ya ce ba ya son manzan Allah ba ya son ƙorani to kallon bai zama sako bai ishe ne kallon wallahi mutumin da ya buɗe idansa bai ji kunya ba ya ce ba ya son manzan Allah ba ya son musulunci ba ya son ƙorani ni kuma kallonsa ne mai zan yi mai zan sha'awa a gare shi haka ahmad dan hamal yake faɗa ka koya wa yayanka ba su ba sha'awar kafirai da kayan da ya zo da gare su ba su ba shi bara'a Allah ya ce bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtu min al-mushrikeen ba kai ba su ba sha'awar abin da yazo daga gare su in zama ya hada na larura a zauna bisa mu'amala wannan ka koya wa yaranka wannan abu na gaba ka koya musu hadarin ka sanar da su hadarin fasikanci da sabon Allah wasabbi wallahi ka koya wa yaranka su san hadarin zagi da hadarin tsinuwa da hadarin mummunar magana wa ifhamuhum ka fahimtar da su cewa annal kufra haram shi kafirci haramun ne yusabbibu al-khusran wa dukhulun nar kafirci iya sababa hasara kuma iya sababa shiga wuta Allah yana cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yaturruk karka kira wanda ba Allah ba wanda ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai cutar da kai ba in ka aikata wannan tabbas kana cikin azalimai man'ul aulad min qira'atil mujallatul khariyah daga cikin wajibi akan iyaye da malamai ku tarbiyantar da yaran ku hana su hana ku hana su karanta jaridu na fitsara jaridu wanda yake na fitsara ne wanda suke tallata yahudanci da yahudawa ku hana ƴaƴan ku karanta wannan mujallo wasurul makashuba ku hana su kallon hotunan tsiraici kamar blue papers da kuma blue films ku dakile su daga wannan karka yadda musamman a wannan zamanin na musibar wayar hannu yarka tana ɗaki kana kwance amma tana tana bidiyo call da wani tana nuna mai tsiraicin ta iya nuna fanasa ka siyo bala'i ka shigo da shi gidanka kai ta kai ta kawo fa a yau yadda malamai suke faɗa matar wani ce tana ɗaki ɗaya suna kwance amma tana chatting da wani tsohon saurayin ta wani domin bala'i a wannan zamanin namu ina tarbiyya take a matsayin ka na uba me kai dan kar wannan ta faru me kai akan wannan ta faru ka ɗauka kawai Allah zai kyale kare ya baka yaya ba zai tambaye ka kansu ba gobe alkiyama mu yi kokarin kula da su ku hana su kallon tsirai shi ba abin da yake ruguza tarbiyyar yara kai yi saba'in cikin ɗari musamman kallon tsirai shi musifar da yan fim ɗin hausa suka dasa mana wallahi sai mun shekara ɗari ban goge ta ba wallahi tallahi da za a daina fim daga yau ɗin nan ka kirga daga yau zuwa shekara ɗari barnar da suka yi wala ba za a goge ta ba duk wannan rashin kunyar da mace ta ci kwalar miji ta ce sake ni a sako kaya tsiraici kashi saba'in cikin ɗari agun yan fim na hausa a gari su ne mana agun su a gari yarinya a ƙauye amma ta san ta duba waya daga irin ɗinkin da za ta yi da bayar a yi mata agun su kuma ake gani wannan karamar musiba ce wallahi ba karamar musiba ba ce mu hana ƴaƴanmu kalle-kalle wanda haramun ne kuma iya ruguza tarbiyya iya kai mu zuwa ga nadama da hasara mu hana su karanta kissosi wanda ba su da amfani da abin da yake alama ta jinsinya sex haka da abin da ya shafi mu'amala tsakanin miji da matarsa karka bari yaranka su gani karka bari ka hana su kallon fina-finai a sinima ko a talbishin a gida duk abin da yake na kallo ne shirman banza kai kokarin dakile wannan akwai yan wanda muke tattauna da su suka ce wallahi sai yanzu ba ma talbishin a gidansu in sun tsaye da za a kalli Afirka TV 3 Sunna TV Albani TV to in ya fita shikenan sai a juya Arewa 24 sau nawa iya satar dawa ya dawo ya ga inda ya bar tashar ba anan take ba yace to da wannan ta faru kwara aka ce ma gaba da ya huta wallahi dai har malamai har malamai wallahi akwai da sun haƙura da sa talabijin a gidansu sai dai ɗakin su in suna da buƙatar su buɗe su gani amma falo publicly a gida sun hana domin musibar da ake dasawa baka nan baka santa ba kai ma haka ne ka kula kuma wallahi ka gani ka bi abin a hannu za ka gani daga gaba mu tsoratar da yaranmu a tadakin haɗarin shaye-shaye haɗarin shan taba da ganye da ƙwaya yaranmu gaba ɗaya sun zama 'yan ƙwaya ga sauran in ba sharin ƙwaya ba wa zai ɗauko adda ya sare ka akan wayar ka ta hannu in ba ƙwaya ba wa zai kashe babansa wa zai kashe uwarsa in ba ƙwaya ba wa zai haura gidan mutum musulmi ne kai shi musulmi ne ya tada kai a gaban iyalin ka ya kashe ka akan waya in ba hankalinsa ya ruguje ba ta yaya haka ta yi fitira salima wallahi ba ta haifar da wannan ba fitira salima ba ta haifar da wannan ba in ba haɗarin ƙwaya da ganye ba wa zai zauna ya dinga yawan kansa allurar za ta lahadda shi har ta kai ga mutuwa samarinmu nawa ne suka mutu akan suna yi wa kansu allurai na na buguwa ga likita nan duk suna faɗa da wani ku karantar da su wannan haɗarin shaye-shaye kuma likitoci sun fito ƙarara sun ce wannan shaye-shayen haɗari ne a rayuwa kai bayan sun rubuta a kwalin sigari ni na gani da ido na yanzu in ma ba za ka iya karantawa ba sai suka ɗauko hoton huhu ga gun da ya bakin kirin ga gun kuma da yake mai kyau sai suke cewa wannan lokacin da kafin ya fara sha kuma wannan bayan ya fara sha a hoton kwalin tabar da za ka sa kuɗi ka siya wace irin dakikanci ne wannan kuma in ba ka iya karatu ma ga hoto nan a fili before da after haka suke yi amma ka ba da kuɗi ka siya ya rikita ma tunani da kwakwalwa ya hana ka lafiya he tari he ciwon hanta da sauransu ku faɗa wa yayanku a lafiyance ma akwai haɗari a lafiyance kar ma aje ga addini abu na gaba daga cikin wajibi kuma wannan warin mai ƙanshin wari kai warin iska hatta mala'i kuma suna cutuwa da shi daga cikin wajibi akan mahaifa da malamai ta'awidul auladu sirqi wal amana mu koya wa yaran mu gaskiya da amana qaulan wa amalan ka koya ɗanka amana gaskiya da gaskiya da magana da aikinka ka koya masa kuma ya gani a gunka kar ka yi ƙarya a gaba da su ko da araha ne kar ka yi ƙarya a gaban yaranka in ka musu alƙawari ka cika musu abu na gaba kar mu ci da su dukiyar haram kamar rashawa da riba da sata da gishu da almundahana kar ka ci da yaranka da wannan domin in ka ci da su da haram wallahi tallahi sun karfin ka ba za ka yi kwantar su ba ciyar da yawo haram iya sa ya bijire iya sa ya zama mai taurin kai iya sa ya zama mujirmi bayan da za ka yi da shi kai ne kuma ka jawo wannan ka koya musu haƙuri da babu akan ka ba su haram abu na gaba karka musu addu'ar halaka duk inda nan ka yi ɓaci karka ce Allah ya tsine ma karka faɗa domin idan kai faɗa kuma Allah ya karɓa to kai za ka fara shan wahala kuma duk yadda za ka yi in ranka ya ɓaci in ka damu kar ka yi wa yaranka addu'a ta tsinuwa li'anna du'a yusta jawo bil khair wa shir domin ita addu'a ana amsa ta alkhairi ko ta du'a ana amsa ta Allah ta'ala yake cewa walau yu'ajjilillahu lin-nasi sharra sijalun bil khair law quri ilayhim ajaluhum da yanda Allah ke gaggawar karbar addu'ar mu ta alkhairi haka yake gaggauta karbar addu'ar mu ta shari da yanzu ba labarin mu da yanzu kowa ya kare Abdurrahman Sudais limamin harami Allah ta'ala ya kara masa lafiya ina karanta wani tarihinsa kuma na wani malamin ma yana maimaitawa lokacin iya yaro karami akwai lokacin da mahaifiyarsa ta shirya wata walima ta kira ƴan uwanta mata a wani fatan falo a gidansu ta shirya abinci da abin sha da abin zama to a lokacin iya karami bai fi shekara shida zuwa ƙasa ba ta tafi can ta shirya falon zaman baki ko sai ya shigo ya yi kace-kace da wannan falon ya zub da wannan ya cakuɗa wannan ya hargutsa wannan ranta ya ɓaci da ta zo ta gan shi ta ce masa asala haka Allah kuma ina ma'aduwa Allah ya sa ya ka zama limamin harami haka gyati masa ta mai addu'ar a lokacin da ran ya ɓaci kuma ga abin da Allah ya amsa Allah ya gyara ka Allah ya inganta halayenka kuma ina roƙon Allah ya malimancin harami gyatima da yake mai ilimi ce amma inda matar ka ce wa matata ba Allah ya tsine kaza kaza kaza kuma tsinuwa ce za ta bi tsinuwa ce za ta bi ka koya mata haƙuri da damuwar yara ibada ce wani surubin ba zai yafi ba sai da danne ɓacin rai da bakin ciki duk inda ranka ya ɓaci ko matarka ka koya mata kar ta tsine wa yaranta abinda za ta ce ta ce aslahaka Allah Allah ya gyara ka Allah ya gyara ɗabi'unka shikenan mu koyawa kanmu da yaran wannan abu na gaba a daga cikin wajibai akan mahaifa da malamai as-sutur hijab musamman yaya mata mu dinga koya musu sanyi sutura ta mutunci da hijabi tun suna kanana mu lazimta musu tun suna kananan yara kar su fito ba hijabi ba sura mai kyau to hakan zai sa su iya bayan sun girma kar su sa kaya damammun kaya kar su sa matsatsun kaya da irin wandunan nan na yahudanci tashbah bir rijal kufa hakan iya sababa kama da maza da kuma kafirci ma gaba daya iya iya sababa koyan kafirai musali kan cewa wal bintan li'annahu tashbah bir rijal kufa wa sababu li fitnatu shabab wannan kananan kayan da suke sawa to iya sa fitina ta samari da 'yan mata ta barki yanzu gashi na tun ana cewa ba kyau ba kyau abin har ya shigo gidan kowa budurwa ce za a mata aure yau amma ganta da wando ta fito waje kuma wanda ma daban ne tun ana magana har ma an an yi saran dama yanzu an yi shi ba gidan da babu domin sakaci na mahaifa sakaci bara ne ko bariya da azumi wani bawan Allah ya siyo wa yarsa a tamfa ya bata kuɗin ɗinki ta kai ya ce kar ta yi ɗinki matsatsai fa ta yi ɗinki na mutunci ta ƙi ta yi wannan ɗinkin na fitsara wallahi da ta gwada kayan kafin sallah ta zo da sa da su kayan Allah ya karɓi rayuwarta wallahi su matallahi life story akai ta sa kayan Allah ya ɗora mata jinyar ajali aka ce uban ya zo da gaggawa ya zo ya ce ba ya hana ta wannan ɗinkin ba ba ya hana ta ba Allah ya kama ta a jikinta ta mutu irin wannan suna faruwa me kake yi za ka bar yarka baliga ta fito da kaya a ɗane ba inda wannan musufar da ba shiga ba tun ana ayya duk har ma an haƙura yi saduda matan auren ne zaurawan ne ‘yan matan ne babu gara mu kula da wannan Allah ta'ala yana cewa wa ƙarna fi biyu tukuna wala tabarajuna tabarajar jahiliyatul ula ku tsare yaranku mata da matanku na aure a gidaje kan su fito da da tsiraici irin fitar jahilan farko gashi da suna yi shine fito da nuna tsiraici da ado a waje abu ne kusan karshe an yi taziba kullu jinsin bilibasihi kowane bangare ya kula da sirarsa man namiji ya sa kayansa na maza mata su sa kayansu na mata domin a ware jinsi kar a dinga kwatse domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana al-la'ana Allahu al-mutashabbihina min rijal bin nisa duk wanda yake kamanceceniya da mata daga jiki maza Allah ya tsine masa albarka haka nan mace da za ta yi kamanceceniya da namiji Allah ya tsine mata albarka kuma kamanceceniya ko ta sanya tufafi ce ko ta sanya sutura ce inda za ki sa kaya na maza ki fito ki kwaikwaye su to ki rubuta a ajiye mazan Allah ya ce Allah ya tsine miki albarka to ya za ka yi da tsine ne mazan Allah suna tafiya da wani bawan Allah ya la'anci raƙumin sai ce Allah ya tsine ma can kuma ya kamo raƙumin zai hawa ya ce a'a saki shi ba yanda za yi mahaɗa tafiya da lilancacin abu ka la'ance shi Allah ya karɓa kuma ya zama tafi da shi to da matanmu da ƴaƴanmu da ƙannanmu waɗanda suke abin da yake jawo tsinuwa daga Allah Allah ne kawai san iyakarsu gashin kai in ya fito waje Allah ya tsine ta fita ba izinin miji ne Allah ya tsine duk ko haka ake wannan rayuwar shi yasa bala'in iya nan iya sauka domin la'antatun sun yau a cikin mutane Allah ta'ala ya mana albarka ya tsare mai tsare mana iyalanmu ya tarbiyantar da mu tarbiya ta kwarai da ƙarshe akwai kira da zamu da iyaye kula ga islamiyu musamman inda muka sani inda muka zama to shahid ala zalik sauran makarantun boko tun irin wannan barna dama ta faru inda yake da dama damar islamiyu ne yanzu hakan nan yanzu hakan nan akwai wani malamin islamiyya da iya dogon gida ya yi wa ɗalibarsa ciki a wannan garin malamin islamiyya wallahi su matallahi hatta kai ga haihuwa ku kula abin ba na wasa ba ne dole mu faɗa muku amana ce ka san ina za ka yi yarinyarka wallahi da ake faɗa mana labarin duk mahi da muka yi kuka da wayo uba ya ɗauko amana ka siffantu da Allah da manzan Allah da waye ya kama amana amma ka ci amanarsa ina za mu je mu kai amanar mu ne yanzu ne ina za mu kai yaran mu ne abin ya hudo har makarantun mu na addini ku kula ka dinga bin sawun su wani lokacin kuma ƴan matan suna fita makaranta amma yin su zagaye su zagaye wani gumba makaranta za su je ba in kana da hali ba ni a shawara ta ƴaƴanka inda sun kai munzulin ƴan mata ka ajiye su ka ɗauko musu malami a gida kawai domin fita tana haifar da haɗari da fitina Allah ta'ala ya mana albarka ya tsare mai tsare mana rayuwar mu da tarbiyar mu mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim al hadanabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقضانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن